اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق في الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدم عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتنيه فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatun mu na littafin riyadu salihin za mu tashi babu fadl shilakin zikiri والندم والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها بغير عذر wannan babi ne da zai ga mana falalar halka halka ta zikiri aka ce alhilaq ismul jamil alhalqat alhalqa bi sukunin lam shine ismul mufradi alhilaq bi kasr alha'i wa fatih allam shine ismul jami halka ka gane ai hilak kaga bakin da ɗaya ne wasali da yake bambanta mufradi da jami in ka ce halqatu guda ɗaya kenan hilaku da yawa babu fadli hilakin zikir babi ne da zai zaya mana falalar halka ta zikiri mu anan mun fi sani daga da'ira ai an yi da'ira ana zikiri to da da'ira da halka duk abu ɗaya ne sawa'un kuma zikirin nan wazifa ne zikirin juma'a ne ko tukuri na alkur'ani ne ko karatun ilimi ne dukkan wani abu ne da a cikinsa akwai ambatan Allah kuma aka zauna domin a ambaci Allah a wannan zaman to ya amsa wannan suna na hilakin zikir والندب da kuma mustahabbi ko mustahabbanci ila mulazamatiha zuwa lazamtar wannan ilaku zikir an so ya zama duk sanda za a zauna da kai za a zauna wannan mandubi ne mustahabbi ne wannan hari da kuma hani an mufara katiha ga barin raguwa da halka ta zikiri da gairi uzuri in dai ba da wani uzuri da ya gujiro ma ba an saba zama da kai to kar kai sakaci ko kasala ba wani uzuri haka kawai ka shantake ka ƙi halartar wannan gurin zikiri alhali ka san za a haɗu a yi wannan zikiri kamar yadda na faɗa ko tukuri ne kuka saba yi kullum to kar ka yadda ya wuce ka domin za ka yi asarar falala mai yawa da kuma lada da kuma daraja da matsayi a wajen Allah قال الله تعالى الله تعالى يا شيء واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه na Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manyan manyan kafiran Makka suka samu manzon Allah suka ce su suna so su dinga sauraron Qur'anin nan da yazo da shi amma abin da yake hana zuwa su zauna saboda ya zauna da talakawa suna warin dauda da arnakiya su ba za su iya zama da waɗannan talakawa ba irin su bilalu da suhaibu da ammaru bin yasirin da sauransu sai dai ya kori waɗannan in yana so su zo su zauna sannan su zo su zauna amma ba za su haɗa zama da waɗannan talakawan ba to malala yana tunanin shi yana kwaɗayin waɗannan manya in suka musulunta duk makamata musulunta yana shawara to yanzu ya zai zai kira talakawan nan zai su ɗan ba da iska su ɗan yi haƙuri domin a samu a ɗan zauna da manya ko kuma ya za a yi to yana cikin wannan sai Allah ya koma mala'ika jibril da wannan aya wasu birin nafsaka ya rasulallahi ka haƙurƙurtar da zuciyarka ko da ba daɗi zama da talakan ko ba daɗi to ka ba wa zuciyarka haƙurin zama ma'an da zina ya ƙuna rabahun tare da waɗanda suke roƙon ubangijinsu ko suke bauta wa ubangijinsu bil gadati da safiya wal ashi da marici kai haƙuri zama da su saboda yuridu na wajen hagu suna nufin zatin Allah ne su ba wani duniya suke nema ba a wajen wannan zama da suka yi bil gadati wal ashi yuridu na wajen kawai suna nufin zatin Allah wala ta'du aynaka anhum karka ketalar da idanuwarka anhum gabaru ba ma wai ka zauna da su ba karka zauna da su idan kai na hango wasu ka zauna da su kuma karka ketalar da idanuwanka gabaru kallon su ka zauna da su ka ba su cikakkiyar kulawa da sauraro da dama na mu'amala tare da kai ya rasulullah to in an gaya wa manzo Allah wannan to mu kuma a wanda babu muke da ba za mu iya zama da waɗanda suke zaunawa suna bauta wa ubangijin su bilga dace wal ashi safa da yamma ba ai mu muka fi cancanta mu yi haƙuri da zama da waɗanda suke ambatan Allah safa da yamma wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala har wata daga sayyidina abu hurairah Allah ya kala masa yadda ya ce qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna lillahi ta'ala mala'ikata inna mala'ikata mala'ikata shine ismu inna mansubi inna lillahi ta'ala mala'ikata lallai Allah ta'ala yana da wasu mala'iku ya tsukuna fi turuk da suke kewayawa a cikin hanyoyi na kowanne gari suna kewayawa a cikin tituna in suka sako za su bazama su watsu a cikin gari na musulmi yalta suna ahalar zikir suna neman ma'abuta zikir ba ruwansu da kowa sai wanda suka taru suna ambatan Allah to ahalu zikiri a nan malamai suke kokarin fassara mana su ai ahalu zikiri domin wa zikiru kalma a zikiru imamu siddiq ya ce tanawalu salata yana ɗaukar sallah wa qira'atul qur'ani da karatun qur'ani wa du'a da addu'a wanda suka taru suna addu'a bi khairai dare ne amma addu'a ta alheri ta neman alkhairi na duniya da lahira wa tilawatul hadisi da karatun hadisin manzon Allah wa dirasatul ilmi da karantar da ilimi na fikihu ko na tafsiri wa munazaratul ulama da munazara ko muzakara da malamai suke taruwa su tattauna na ilimi wala hawa hada makamanta wanda duk yana ambatan haji yana amsa sunan azzikiru to amma yake qalan hasib fil fati al hafiz ibn hajar min asqalani ya faɗa fil fati cikin littafin na fatuhul bari fi sharh bukhari yace al ashbahu amma mafi kama da wannan hadisi a cikin waɗannan abubuwa da aka ambata duka suna iya ɗaukan zikiri suna iya ɗaukar halka ta zikiri amma yake al'ashibahu mafi kama da wannan hadisi iktisasu zalika a keɓance wannan hadisi da aka ce yalta bi suna ahalar zikiri a keɓance su bi majalisi tasbihi wa takbir da majalisa ko gularen zaman da ake tasbihi wa takbir da kabbarori wani hawi ma da makamantansu kamar istighfari da salatin manzon Allah wa tilawatu da inda aka taru ana karatun Qur'ani fa hasas iya waɗannan wa in kana qira'atul hadisi ko da yake karatun hadisi wa dirasatu ilmi da karantar da ilimi wal munazaratu da munazara ta malamai tsakanin tattaunawa ta ilimi fihi shi ma yana shiga cikin wannan min jumlati ma da kala daga jumlar abin da ya shiga ta haka musamman zikirin lahi ta'ala a ƙarƙashin abin da ake ambatar da zikirin lahi ta'ala amma shi wannan hadisi idan muka shige shi lafazin da zai zo a cikinsa to zai nuna maka lallai ba ana maganar majalisa ta ilimi wata karantar da hadisi ko tattaunawa ta malamai a matsaloli na ilimi ba shi ake nufi in mun shiga hadisin mu da kanmu za mu fahimci wannan yana keɓanta da a zikirin da muka sani tasbihi ko salatin manzon Allah ko istighfari ko addu'a ko ko karatun Qur'ani zikiri dai wanda ake yi da harshe kamar da shi Ibn Hajar yayi bayanin wannan to manzon Allah yake mala'ikun nan ya na fi turuq suna kewayawa a cikin hanyoyi na gari yalta mutuna ahada zikiri suna neman ma'abota zikiri manzo Allah ya ce fa idza wajadu qauman idan suka samu mutane yankuruna Allah suna zikirin Allah azza wa jalla tanadau za su kirawo juna bi ma'ana tunda sun watsu a tituna da waɗanda suka sanar da inda aka haɗu ana zikirin Allah to sai su kira sauran su ce halumu ila hajatikum ku taho zuwa ga buƙatar ku ku zo ga abin da kuke nema ya samu babu hasala su a wajen yanzu inda mutane ne a duniya aka ce ai ana rabon tallafi suka watsu wani yadda da Allah in ka ga inda ake ka buga mun waya wallahi wani ba zai kira ka sai ya gama samu ya ga usa sai zai kira da kai to amma su da yake babu hasada a junansu abinda suke nema kenan kuma suna so ƴan uwansu su ma su yi musharaka da su a cikin wannan falala ta majalisul zikir sanadau za su kirayi juna halumu ila hajatikum ku taho zuwa ga bukatar ku ga bukatar ku ta samu duk sauran mala'iku da suka watsu a sauran titina duk za su taho wannan gurin fa yahkunahum sai su kewaye masu zikirin nan bi ajri hatihim da fukafukan su kamar yadda ka san in ana wani taro na gwamnati ko na hukuma za a bada jami'an tsaro za su kewaye suna tsaron masu wannan taron to haka mala'iku su jami'an tsaro a duniya da gundugoji suke kewayewa su ko mala'iku da fuka suke su kowa zai wani fuka suke sa yana taba dan uwansa za su kewaye waɗannan masu zikin shine fa yuhbunahu ai musan wa karal mala'ikata hafi ko to hafi wannan shine fa yuhbunahu za su kewaye su bi ajini hajjin da fukafukansu. Tun daga nan inda ake zikirin a ƙasa, haka za su yi tsiri ila sama'i duniya har zuwa sama ta duniya na sai sun taɓa sama. Saboda yawan su in suka zo an kewaye wanda bai samu guri ba sai hau ta samu wanda su kasan ba nauyi suke ci ba. Wani ma in ya zo ya hau kan wani, wani ma ya hau kan wani. Har sai sun taɓa sama nan. Ila sama'i duniya, haka za su yi tsiriya zuwa saman nan ta duniya. Fa ya sa'aluhum rabbuhum sai ubangijin su ya tambaye su su mala'ikun nan. Amma fa kar ka manta wa huwa a'lamu. Allah shine mafi sani ga halin da bayin su suke ciki. Allah ya fi mala'ikun nan sanin masu zikirin nan. Amma saboda ya nuna mana falalar masu zikiri zai tambayi mala'iku duk da shine a'lamu. Sai ya tambaye su ma ya kudu ibadi wai bayin nan nawa da suka samu ne suke faɗa ne ya sani ba ma ya ƙudu ibadi me bayina suke faɗa ƙala manzon Allah ya ce ya ƙudu da sai mala'iku su ce yusabbihu naka suna tsarkace ka kaga tasbihi kenan ba suna karatun ilimi ko hadisi ba yusabbihu naka suna maka tasbihi wa yukabbirunaka suna girmama ka wa yahmadunaka suna gode maka wa yumakkirunaka suna ɗaukaka ka ya Allah fa yaqulu sai Allah ta hal ra'auni shin sun gani ne sun taba gani na da har suka san ina da tsarki ina da girma har suka san na cancanci a gode mu wai sun taba gani na ne har suka taru suna tasbih da takbiri da tahmid da tamjidi fa yaquluna malaku la wallah ai ba taba ganin ka ba mun rantse da Allah sai da sai sun hada da rantsuwa la ba taba ganin ka ba wallahi mun rantse da Allah ma ra'auka ba taba ganin ka la wallahi ma ra'auka mun rantse da Allah ba taba ganin ka ba fa yaqulu sai Allah ya ce wa mala'iku kaifa laura auni to ya kuke ba ko da sun taba gani na wai ba taba gani na ba kenan amma suka taru suna ambato na ya kuke tsammani da sun gani kala manzon Allah yake ya kuru na sai malaiku suke ka laura auka ai da sun ganka kanu ashadda laka ibadata da sun kasance mafi tsananin ibada gare ka fiye da wanda suke yi a yau wa ashadda tamjida da sun zama to mafi tsananin girmamawa gare ka wa aksara laka tasbiha da sun kasance mafi yawan tasbihi gare ka fa yaqulu sai Allah yake to fa ma yas'aluna to me suke roko na san dai ba za su rasa bukata taruwar nan tasu dai ba ba a banza ba yau akwai da wata bukata sawa'un ta duniya ce ko ta lahira to a cikin ambatan nan nawa da tasbihi sai kuka ji suna roƙo ne ƙala manzo Allah yake ya kuru na sai mai kuka ce yas'aluna kal janna suna roƙonka aljanna duk da cewa fa bukatu daban-daban suke faɗa amma a cikin addu'an dai sun ji suna roƙon aljanna to sai suka zaɓo mafi tsada daga cikin bukatun suka gaya wa Allah cewa suna roƙonka aljanna ne ƙala manzo Allah yake ya kudu sai Allah ya ce wa hal ra'awa shin sun ganta ne sun ganta ne har suke roƙonta ƙala manzo Allah yake ya kudu sai mala'iku ce la wallah mun rance da Allah ya rubu ya ubangiji ma ra'awa ba taba ganin ta ƙala manzo Allah yake ya kudu sai Allah ya ce fa kaifa law ra'awha to ya kuke tsammani da sun taba ganin ta ƙala manzo Allah yake ya kudu sai mala'iku ce lau annahum ra'auha da cewa su sun taɓa ganin aljanna kanu a shadda alaiha hirsa da sun kasance mafi tsananin kwaɗayi gare fiye da yadda suke yi a yanzu wa a shadda laha ɗalaban da sun kasance mafi tsananin nema laha ga aljanna wa a azama fi hara gabatar da sun kasance mafi girman kwaɗayi fiha cikin ita aljanna ƙala manzo Allah yake Allah sai ya tambayi mala'ikun nan, fa mimma ya ta'awwazu to da me suke neman tsari, mun ji suna roƙon aljanna da suna kwaɗayin ta. To a kan me suke neman tsari, me kuma ba sa so? Ƙala, manzo Allah yake ya ta'awwazu na minan nari, sai mala'ikun ce ai suna neman tsari ne daga wuta. Ƙala, manzo Allah ce fa ya sai Allah ya ce wa hal ra'auha shin sun taɓa ganin da ne ita wutar? Ƙala, manzo Allah da ya kulu na sai mala'iku su ce, la wallah, mun rantse da Allah ma rawa ba taɓa ganin ta ba. Fa ya kulu sai Allah ce, fa kai fa laura auha, to ya za su yi da sun taɓa ganin wuta? Ƙala, manzo Allah da ya kulu na sai mala'iku su ce, laura auha da sun taɓa ganin ta, kanu a shadda min ha firaran, da sun zama to mafi tsananin gudu min ha daga wannan wutar. wa ashadda laha makhafatan ba su zama mafi tsananin tsoro ga wannan wutar qala manzo Allah ce fa yaqulu sai Allah ya ce wa mala'ikun nan fa ushidukum anni qad ghafartu lahu to ina sanya ku shaida ina shaida muku anni cewa ni qad haqiqa ghafartu lahu na gafarta muku ku shaida na gafarta muku ba dan zunubi ne zai kai su ba to na yafe muku kaga ba su ba wuta kenan kala manzon Allah yace ya kulu malakun min al malaika sai wani malaika daya daga cikin taron mala'ikun nan zai ce fihim fulanu ya Allah akwai wani fa a cikin su shi ya ji an zubar da rahama da gafara an yi gaba ɗaya kowa ma an gafarta masa a cikin wanda suke taruwa suke zikirin sai wani mala'ika ce ya Allah akwai wani fa a cikin su laisa minhum shi fa baya tare da su inna ma ja a lihada ya zo da dan wata bukata yana bin wani bashi ne ya zo ya tsara an kewaye ana zikiri ko ana tukuri ya zauna an an gama ya karbi kudin kuma tun da kaga mala'ikan nan ya yi ishara ga wannan watakila mutumin mai laifi ne ko dai dan giya ne ko mazinaci ne ko dan caca ne tun da kaga har mala'ikan nan ya kasa hakuri ya ware shi a cikin dubban mutane ya san shi ba mutumin kirki ba ne. Saboda da fihim fulanu a cikin su fa haddawa ne. Laisa bin kuma baya tare da su ba irin aikin su ɗaya ba. Bai saba zuwa wannan gudun ba inna ma ja a lihazu ya zo ne kaɗai don wata buƙata. Shi zikirin bai dame shi ba don yake ba sun ɓata min lokaci. Amma duk da haka saboda falalar waɗanda suka taru suna zikirin nan, ƙala Allah zai ce wannan mala'ikan, hum ai waɗannan mutanen masu zikirin nan al-dulasa'u abokanan zama ne la yashqa jalisuhum aboki zaman su baya tsiya ce ko da wace niyya ya zo ka ga malaika yayi shaida laysa minhu kuma ya zo ne don wata bukata ba zikirin ya kawo shi ba ba kwaɗayin addu'ar da ake a gurin ya kawo shi ba wata bukata ta duniya ce kawai ta kawo shi ko akwai abokin da zai raka shi zance wajen budurwa ko akwai abokin da an tashi a zikirin za a je kallon kwallo ko za a je sinima ko za a je wata harka ta siyasa ko kamfen shi dai ya zo yana jira a gama ne ya tashi da bukatarsa ya tafiyarsa amma duk da haka saboda alfarma da darajar masu zikirin nan Allah zai gaya wa mala'ikan nan humu da sa'u su fa wasu abokanan zama ne la ya shiga jalisu abokin zaman su baya tsiya ce shi ma ya samu alfarma saboda ya zauna da masu shi akwai fihim to na wato kawo shi ba la ya shiga shikenan jalisuhum shine fa'idin ya shiga din shi yasa yago da ruku a jalisuhum abokin zaman su la ya shiga baya tsiya cewa fihim a tare da su bihim bi ma'ana ma'ahu a lokacin da yake tare su ba zai zama matsiyaci ba sai dai ya tashi ya tafi kuma ya je ya wani aikin da zai goge wancan falalar amma dai a daidai wannan lokacin jalisuhum abokin zaman su ko ma waye sharadi kawai ya zama musulmi in dai musulmi ne ko me aikinsa a wannan lokacin da ya ya shiga ba zai tsiyace ba fihim a tare da su a wannan ba karamar gara ba ne to ka tambayi kanka kai a sati ko a wuni ko a wata yaushe ake zama da kai ake zikirin Allah ko ake yin tukuri wannan tambaya ce kowa ya tambayi kansa ya ba kansa in kuwa ba a zama da kai ana yi to ba ka sani ka tafka asara asara ce babba a ce ba ka da lokaci a yini ko a sati ko a wata da za ka je ka shiga halka fa aka ce a kewaye da kai ko a yi zikirin Allah ko a yi karatun ƙur'ani ko salatin manzon Allah ko istighfari ko hairara da sauran nau'in zikiri to ka tambayi kanka kana cikin waɗanda ake yi da su ko ba ka yi in ba ka yi to ka yi ƙoƙari don Allah ba nan da wata ba ki ne ba ko zikirin juma'a da ake yi ka je ka zauna ai da kai ko sau ɗaya a sati ga falalar juma'a ga falar akiru sa'atin yawmin juma'a ga kuma falar mala'ikun nan da za su zo su muku wannan shaida kuma Allah ya gafarta mu ba za ka tashi da zunubi a wannan gurin ba ko wani tukuri ka sani ana yi na alqur'ani ko baka haddace ko sunni ɗaya ba ka je ka zauna a yi a tashi ka shiga cikin wannan falar ba sharadi ne wai sai ka iya ba a wannan ba sharadi bane ga wanda ya zo bukata ce daban ta kawo shi ta ƙarshen ta ma shi wuce ba ta tare da abin da ake yi wataƙila ma na ganin su ko bid'a suke yi yi mana ko suna yin wani abu wanda bai dace ba amma da tun da har ya zauna a wajen su kuma jan su ya zauna da kowanne irin bukata ya zo Allah zai gafarta mu ba gwamnati ba karamar daraja ba ce to saboda haka mu dage ana gaya maka Qur'ani akwai mutum da Qur'ani Qur'ani ai shine da gaba. Ko ma me zai biyo bayan Al-Qur'ani? Ko ko su masu zikirin ka dauka wazifa ne ko zikirin Juma'a. Da me suke budewa a'udhu billahi minash shaitani ba Qur'ani bane? Wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitani ko ga bismillahir rahmanir rahim ba Qur'ani bane? Ai zikiri ba zai cika ba sai an karanta Qur'ani. Ko in tijjanawa ne suna da wazifa suna da zikirin Juma'a. in kafirawa ne suna da mi'adi in ashabul kafi ne suna da riyadul janna kar ka rudu da suna me ake faɗa a gurin kar ka rudu da suna wannan tijjanawa ne wannan kadirawa ne wannan ashabul kafi ne wannan yan izala ne wannan yan shi'a ne me ake faɗa abinda ake faɗan nan zikirin Allah ne da gaske ko kuma wani abu daban ne to wannan shi zai hukunta maka wannan majalisar ko abin da ake yi ba ruwanka da suwaye me ake yi ba ruwanka ko ɗan izala ne kaga sun taru suna tukuri ko suna muzaka na Qur'ani shiga ayi da kai ko baka iya ba ka zauna in an gama ka samu wani sanada yawa ita shari'a da gaskiya da falalar Allah ba ta ce ɗauki wasu ɗan tsiraru a cikin al'ummar mutane ba saboda rahamar Allah tana da yanayi karka takaice ta a iya kungiyar ku ko a iya jama'ar ku kace su kadai ne wannan hadisin ko wannan fannin da take aiki akan in kai haka ka kunta ta abin da yake mai yalwa ka tsare rahamar Allah da fallalar Allah saboda haka ko suwaye abin kadai da zaka lura me ake faɗa abin da ake faɗa nan da gaske ne zikirin Allah ne da gaske ne salatin manzon Allah ne da gaske ne istighfari ne da gaske ne qur'ani ake karantawa kuma su din musulmi ne shi ke magana ta kare ba ruwanka da suwa ne in ba ka yi ba to wannan falala ta tsere maka kar ka ɓata lokacin ka wajen cewa bid'a ne manzan Allah bai yi ba sahabai ba ta yi ba manzan Allah bai yi salati ba bai yi zikiri ba bai yi hailala ba bai yi istighfari ba duk wannan ka ajiye su kawai ka shiga ayi da kai in dai kana son ka samu wannan falalar kuma mutum ɗaya ba zai samu wannan ba saboda a jama'a ake magana taruwa dama sunan babu da mara babu fadili sai lake zikiri mutum ɗaya ba zai samu wannan falalar shi kaɗai ba dole sai a cikin jama'a na'am za ku shiga amma sharaɗi karatun ƙur'ani ya fi hirar yawa ana duba abin da ya fi rinjaye karatun ƙur'ani ya fi zancen yawa in zancen hira ta fi karatu yawa to mala'iku ba za su saurare su amma fa ba wai wani yana karatu wani yana surutu ya zama za ku bar karatun ne in buƙatar magana ta tashi ku yi maganar ku sannan ku shiga da karatu a to wannan kuma an saba ka'ida ai an ce an fito in ana karatun qur'ani ko shi akwai su al'adabi ana karatun qur'ani wasu suna surutu ba karatun ko zikirin ake yi ya zama wasu suna surutu a gurin wasu kuma suna to wannan kam za su fata wa kansu harka shi wancan da aka ce fihim fulanu laysa minhum ai da yazo ba su saurare shi ba zama yayi kawai yana jira ba kuma surutu yake ba to saboda haka wanda yake surutu kamar ya fita kansa a ciki shi ba zikirin yake ba kuma bai yi shiru ba a wannan ya ware kansa a cikin wannan falala muttafaqun alai wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi alaihi ga wannan ruwaya wa fi riwayatin li muslimin a cikin wata ruwaya daban ta Imam Muslim kar ka manta yana cikin waccan ma muttafaqun alai daga lafazin zaka gane in aka ce wa fi riwayati muslimin to wacce ruwaya ce da kai tafaki amma lafazin sa ya bambanta da bukhari amma aka ce wa fi riwayatin bi muslimin to waccan ma da shi a ciki kuma yana da wata wanda bukhari bai same ta ina ba ta mun gani da aka ce muttafaqun alai bukhari da muslim to aka ce wa fi riwayati muslimin to wacce din ake nufi a cikin ruwayar muslim amma ta zo da lafazin kaza da kaza amma aka ce wa bi ruwayati a cikin wata ruwaya daban kenan ita kuma li muslimin da muslim shi kadai bukhari da ya musharaka da shi a cikin ruwayar ba yana da waccan da shi aka yi kuma a wata ruwaya ta daban ita ma an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyaratan Allah ta'ala yana da wasu mala'iku na musamman sayyaratan masu kewayawa a ban kasa masu tafiya a ban kasa ai musan waje an sayyaratu fa arsalu walida fa adla dalwahu sayyara asal matafiya a daji a ban kasa to waɗannan mala'iku ne sayyara da mota ta fito laraba suka rasa suna za a saba sai aka sai sayya aka abu dai da sunan yau matafiya to ba su da ita barbar sunan da ba a da ita za ka sai sayyara ka matafiya ko da guda ɗaya ke kuma sayyara sunan amma suna ne na jami inna lillahi mala'ikatan sayyaratan lallai Allah yana da wasu mala'iku masu yawatawa a ban ƙasa kuma ya ce kubilan masu faɗala wato mala'iku ma na musamman ne Allah ya halice su ya wakilta su don wannan aikin kaɗai to shi ke da na ɗauka kubala'a jami'i ne na fadi ka gane kubilan shi ma jami'i ne na fadi alfadilu mai falala alkubala'u masu falala tubulan shi ma masu halala duk na nan daya duka na ku kudala a ne eh tubulan eh yawa duka irin na wani na kuma ba to lafazin ne ya bambanta Allah yana da wasu mala'iku fudulan masu falala daga tabba'una majalisar zikir suna bibiyar gulalen zama na zikirin Allah yadda bi'una kar ɗaya ce to an yi idgamu ta'i fi ta'i ya tatabba'una ba to shi ne shi ne bizinci ya tatabba'una ku kuka ce yadda bi'una ai suna da yawa a aka ce yadda bi'una ma haka ne asalin lugar ya tatabba'una ne inda ka za ce yadda bi'una ai idgamu ta'i fi ta'i sai ta zama shadda ta ta farko aka nutsar da ita a cikin ta biyu sai ka kai ka zama shakka ka gane ai ya tatabba'u da shi ne akali ka gane ai kamar ya dabbaruna asali ya tadabbaruna ne sai aka shigar da ta a cikin dal sai sai ta zama shakka ka gane ai to duka ɗaya ne duk ma'anar ɗaya ce suna bibiya ku yadda ne suna bi wannan ya tatabba'una suna bibiya kamar da suke da yawa ya tatabba'una majalisar zikiri suna bibiyar gulalen zikiri wato kusan majalis gulalen zama da aka yi hatsuwa ake ambatan Allah suna bibiya din nan ma'ana suna nema in suka sauko kawai za su watsu kowa ya sa gabansa inda ya dosa ba ko'ina suke nema ba sai da aka taru ana zikirin Allah. Fa iza wajadu majalisan to idan suka tarar da wani guri guda ɗaya fihi zikirin kuma akwai zikirin Allah a cikin gurin to ka'adu za su zauna ba a hun tare da masu zikirin. Wa habba ba abuhun ba'aban shashin su zai kewaye shashi da ajin hadirin da fuka-fukansu. Hatta yamna uma bai na wa bai na sama'i duniya har sai sun cika abin da yake tsakanin da tsakanin saman nan ta duniya in wannan ya zo halka ta cika sai ya hau kan ɗan uwansa wancan ma in ya zo ya hau kansa har sai sun yi halka tana taɓa sama wannan saman ta duniya fa idza tafarraqu idan masu zikirin nan suka waje ma'ana suka tashi daga zikirin suka rabu da juna to aradu sai mala'ikun nan su hauhawa wa ta'idu sai su hau ila sama zuwa sama in suka koma sama fa yas'aluhumullahu azza wa jalla sai Allah azza wa jalla ya tambaye su wa huwa alamu amma kar ka manta Allah fa shi ne mafi sani ga halin bayin sa sai ya ce min aina yakum kudin daga ina kuke fa yaqulu hal ina min indi ibadika ko min indi ibadi laka fil arabi mun zo ne daga wajen wasu bayi naka a ban kasa yusabbihunaka suna tsarkake ka da tasbihi wa yukabbirunaka suna girmama ka da takbiri ويحللونك سنة مكة هيللا سنة شوى لا إله إلا الله ويحمدونك سنة قودي مكة ويسألونك كما سنة روحانك بكاتوس قال ماذا الله سي الله يقول وماذا يسألوني تو me suke roƙona me abin da suke roƙo a wajena qalu malaikun su yas'alunaka jannataka suna roƙonka aljannarka ma'ana suna roƙonka ka ba su aljannarka Ƙala sai Allah ya ce wa hal ra'au jannati shin sun ga aljannata wani har ma suke roƙonta qalu sai su ce la ayya rabbi ya ubangiji ai tun bi ma'ana ya ulida la ya rabbi ne ma'anar ta din anan ya ulida ne ai rabbi ba su ganta ba ya Allah qala sai Allah ya ce fa kaifa law ra'au jannati to ya za su yi da sun ga aljannar tawa qalu malaiku su ce a wa yastajirunka kuma suna neman nan Allah ba za su ce ai za su fi tsananin bukata ko nema ko fadayi ba saboda amsar ce ba wata amsa sai wannan da sun gani da sai kuma haka roƙo da fadayi fa kaifa laura au jannati to a hakan ba ba su ga aljannar ba to ya kuma kuke tunanin da sun ga aljannar qalu sai malaiku su ce ai wa yastajiru wa yastajirunaka suna neman tsari a wajenka qala sai Allah ce wa mimma yastajiruni akan ne kuma suke neman tsari a wajena qalu sai su ce min narika ya rabbi kaga ne ya kawo ya unni da in ce ai rabbi ba min narika suna neman tsari a wajenka ne daga wutarka ta jahannama ya rabbi ya ubangiji kala Allah ya ce wa hal ra'au nari shin sun taba ganin wutar tawa kalu suka ce la ai ba taba ganin ta ba kala ya ce to fa kaifa law ra'au nari to ya za su yi da sun taba ganin wuta ta kalu sai sa mala'iku su ce waye saka shiru zaka kuma suna neman gafarar kama mun ji su suna istighfari suna cewa ka gafarta musu wa yaqulu sai Allah ya ce qad gafartu lahu hakika na gafarta musu fa aituhum kuma na ba su ma sa abu duk abin da suka roƙa ba iya aljannar ba ke ai ba za su rasa wasu bukatu na duniya ba to na ba su duk abin da suka roƙa wa ajartuhum kuma na tseren da su min mastajaru daga abin da suka nemi tsira ko ma menene ba jahannabar kadai ba ko daga talauci ne ko jinya ko wani bala'i na duniya a wannan zaman suka nemi tsari a wajen Allah to Allah zai ce na tserar da su ne masta jaru daga duk abin da suka nemi tsari. Ala, manzo Allah ya ce ya ƙuru na sai mala'iku su ce rabbi ya Ubangiji, fihim fulanu a cikinsu akwai wani fa, abdun bawa ne khata'un mai yawan kuskure, mai yawan zunubi, shi ba mutumin kirki. Wataƙila ba daga saɓon Allah ya zarto, ya zo ya zauna a bakinsu. akwai wani bawa mai yawan kuskure wato da yawan zunubi inna ma marra kadai dai ya zo wucewa ne ya ga ana yi fa da lasa ma hu zuwa tare wata kila ya ga an kawo filoli da zuwa wanda an gama za a ciki kamar karatun mu na wata wata kaga har har ga Allah ko da shi to da ke kawo yawa har ga Allah ko amma dai su ma sun shiga ai ba su je gidan giya neman tuwon ba ba su je gidan karuwai neman abinci ba wajen masu karatun ƙur'anin nan dai shi suka zo don su ci tuwo to wallahi su ba sun shiga in ci tuwon kuma sun samu abin da masu karatun suka samu saboda albarkar wanda suka samu domin karatun ƙur'ani ko zikirin Allah ga shi mala'ika yana cewa a gaddi fihim fulanin abdun kadda'u a cikinsu akwai wani bawa ne mai yawan kuskure inna ma marra kadai dai ya zo wucewa ne hanya ce ta kawo shi fajalasa sai ya zauna ba a tare da su kuma ka sani wata kila ba dan zikirin ya zauna dan wani abu ne ya zo wucewa ne kawai ya zauna tare da su ba zikirin da ya kawo shi ba ni ya sadan gida ba dan ya zo gun zikiri ba fa yaqulu sai Allah ya ce wa lahu kafartu har shi din na gafarta har shi din wautin ka hada shi da gafartu ka ce wa gafartu sannan ka ce lahu an yi takadimi ne da ta'aki wa gafartu lahu ne sai aka gabatar da lahu da aka ce wa lahu gafartu har shi din na gafarta masa sai ce hum ai su waɗannan mutane ku da ba ku san su ba ku mala'iku humul qawmu su wasu mutane ne fa la yashqa bihim jalisuhum jalisuhum abokin zamo su la yashqa baya tsaya cewa bihim a tare da su ko baya tare da su cikin akida ko cikin fahimta ko cikin da'a ga Ubangiji, in dai har ya yadda zai zauna da su, to ku in gafarar nan ta zo har da shi za a hada a gafarta mu. Kaga wannan ba karamar falala ba ce. Wa anhu dai daga shi Abu Hurairah radiyallahu anhu wa an Abi Sa'id da kuma Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ma Allah ya kala musu yadda Abu Hurairah da Abu Sa'id kala su su bi sun ce قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ la ya ƙulu ƙaunin yankurun Allah ba wasu mutane da za su zauna suna zikirin Allah illa haffat humul mala'ika ba sai sai mala'iku sun kewaye su kaga nan ƙaunin ɗin da na kira ya kawo baya nuna wasu ƙungiya ko wasu gungu daban-ban da wasu ka gane ai ko ma su wane ne ba za su taɓa zaunawa suna zikirin Allah ba illa haffatuhum almalaikatu fa sai sai malaiku sun kewaye su wa gashiyatuhum rahmatu kuma sai rahamar Allah ta lullube su bayan kewaye malaiku kuma Allah da dinga zubo da rahama kamar ruwan sama kawai gani ne ba kwayi rahaman nan za ta zo gaba ɗaya gashiyatuhum ta lullube su wa nazalat alaihim sakinatu kuma nutsuwa za ta sauko gare su sakina nutsuwa daga ubangiji wanda yake saukar wa bayinsa fa anzalallahu alaihim sakinata da yake hana shi qur'ani ko Allah zai saukar musu da wannan nutsuwa wa zakarahumullahu kuma Allah zai ambace su fi man inda cikin jama'ar mala'iku da suke wajensa ka san yin ambatan da zai mutu zai ce wa mala'iku ku ne kuka ce a taj'alu fiha man yusri fiha wa yasfiku dima'a ku kuka ce wai waɗanda zan halitta ba abin da za su yi barna qalu a taj'alu fiha da Allah ya inni ja'ilu fil ardi khalifa da ya gaya wa mala'iku ni zan sanya halifa a ban ƙasa su da suna zaton in an tashi su za a aika su zo su zama halifofin Allah a bayan ƙasa sai sai aka wayi gari Allah ya ce zai aika wani halifa kaga wanda ba su bace inda su ne da ce da cewa da kawai su je ban ƙasa su zama halifofi amma da yake ni fa zan sanya halifa a bayan ƙasa kaga ba su bane ke sai suka gane cewa to ko wani wata halitta ce daban Allah zai yi ya sauko da ita wannan duniya su da suna kwaɗayin su za a turo alu sai suka ce a ta alu fiha wa Allah suke ba wa shawara ya Allah kai yanzu ka sanya a cikin duniyar nan mai nusuri fiha wanda zai dinga barna a cikin ƙasa wai ciku jima'a ya dinga zubar da jinan nan ya dinga yaƙi yana ta zubar da jinin suna zubar da jinin junansu wa naharun nusabihu ko bi hamdika alhali mu mala'iku ba mu da aiki sai tasbihi da tare da gode maka kai wa nukaji su laka muna tsarkake ka ba ma maka shirka ba ma komai na sabon Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ce ni na san abin da ku ba ku sani ba akwai wata hikima akwai hikima cikin aiko ɗan adam duniya wanda ku ba ku santa ba to a nan ne idan mutane musulmi suka taru suna zikirin Allah to Allah zai biya wa ku ga mutanen da suka ce sun zo duniya ba abin da za yi sai barna sai zubar da jini wannan barna suke yanzu ko zubar da jini suke yi shine wa zakarahumullah Allah zai ambace su ga su nan sun taru ba su da aiki sai ambace su zai ambace su fi man indahu cikin jama'ar mala'iku da suke wajensa kaga wannan ba karamar daraja ba ce ga waɗanda suke haɗuwa su ambaci Allah har mala'iku sun san su Allah yana musu alfahari da su cewa ga sunan mutanen da suka ce barna za su yi da zubar da jini yanzu sun haɗu suna ambato na rawahu muslimun wa an abi waqidin al-harith ibn auf har wata daga abu waqid shine al-harith dan auf radiyallahu anhu anna rasulullahi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bainama huwa jalisun fil masjid wata rana yana zaune a cikin masallaci wannan su ma'ahu mutane suna tare da shi in aqbala salafatu nafari kawai sai ga wasu mutum uku sun fuskanto sun shigo masallacin fa aqbala isnani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai mutum biyu daga cikin uku sai suka fuskanto zuwa wajen majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa zahaba wahidin sai ɗayan sai ya tafi ya juya ya koma mutum biyun nan da suka zo fa waqafa ala rasulillah sai suka tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna dubawa su ma ina za su samu wajen zama domin mu dinsa manzon Allah halka ake yi da'irar nan da kake gani kamar masu wazifa ko da suke yi shi da sifar zama a majalisar manzon Allah to da suka zo da'ira ko halkar ta cika sai suka tsaya suna dubawa ko za su samu gurin da za su shiga a wannan halka to fa amma a hadu ma amma ɗaya daga cikin mutum biyun fara'a furjatan sai ga wata kafa fil halkata a cikin wannan halka inda aka yi da'ira aka kewaye sai ga wani gurin zama wanda zai ɗauki mutum ɗaya fa jalasa fiha sai ya zauna a cikin wannan gurin ita furja din kafa ce da ba ta wuce mutum ɗaya ya zauna ba yana zama halka ta cika wa amma al'akaru shi kuma ɗayan da ya duba ya duba babu guri halka ta cika fa jalasa kalfahum sai zauna a bayan ka'ida dai masu da'irar zikiri in ka zo ka tara halka ta cika kai sai ka zauna a bayan halka wani ma in ya zo ya zauna a gefen ka ita ma in ta cika in wani ya zo shi ma ya zauna a bayan su ita ma wani haka ka'idar majalisar manzo Allah ta to da ya zo wannan halka ta cika shi na biyu فجلس سيدنا خلفهم أباين وأما الثالث أما شي وانت نأكم فأدبر يا جويا ذاهبا ينا لتفيا شي كوي ده يشكو ko me ya dalili ko me dalili sai ki ƙara kowa kawai sai ya juya ya fita falan ma fara da rasulullah sallallahu alaihi wasallama yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da zancen da yake yi sawa'un kutuba ne ai min ma kana fi min al-khutubati aw ta'lim al-ilmi aw dhikr tunda tunda ake falan ma fara ga da wani abu yake yi ko hutuba ko karantar da hadisi ko kuma zikirin Allah a cikin ukun nan to da ya idar da abin da yake yi kala sai ya ce wa sahabbansa a la ukbirkum an nafari salasa shin bana ba ku labari ba game da mutanen nan guda uku wanda suka shigo a ƙarshen nan amsa dai bala ya rasulullah amma a hadu yace amma kaga ɗayansu ɗaya daga cikinsu fa'awa ilallahi ya taro zuwa ga Allah fa'awahu Allah shi ma Allah ya taro shi ma'ana ya zo wajen Allah kuma Allah ya karɓe shi saboda majalisa ne ta zikirin Allah kuma kalmo masa hadisin jiya ya ce wa ana ma'ahu iza zakarin ni ina tare da bawa na idan ya ambace ni to kuma dama ambatan Allah ake yi ya zo kuma ya samu guri ya zauna kaga anan ya zo wajen Allah kuma Allah ya karbe shi fa'awa ila Allah ya taro zuwa ga Allah fa'awahu Allah Allah ya taro shi wanda ya samu guri a halka kenan kai ku halka da maza Allah yake ciki ai kai ka san kawai Allah yana tare da shi wa amma al-akaru amma shi dayan fastahaya ya ji kunya halka manzo Allah yana cikinta ka zo ka ce sai ka mamuka dole sai ka sa akwai masu wani ko guri ya cika su sai sun mamuka ko a gaban nan nabu mutum bai zo da wuri ba ba zai zauna inda sai sai sai ya tsalla ko ya shigo gaba ba a san wannan a majalisar zikiri ko abubuwan karatun qur'ani ballanta na ran juma'a malalacin juma'a wannan zai sa kai asarar ladan juma'a kwarai kuwa ka karanta hadisai a cikin hukuncin juma'a za ka ji to shi wannan da ya zo sai ya ji kunya a ce majalisar da manzo Allah yake cikinta kuma Allah ya ce yana tare da su ka ce za ka zo ka cutar da wani sai ka mamuka ka sami jini fasaha ya sai ya ji kunya fasaha ya Allah gudu shi ma Allah ya ji kunya haka shi ma ya samu daraja mutumin da Allah yake jin kunyarsa ai ba kalamin mutum bane wa amma al-akharu amma dayan wannan mutum na uku da ya juya manzala ce fa'arada ya ya bujira limana ya kawar da kansa ga barin inda Allah yake ka san ko ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dalkan wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma fa'arada ya bujire juya wanda yayi ya ci ya zo inda Allah da manzon sa fa'arada Allahu anhu shi ma Allah ya juyar da zatin sa gaban kaga wannan ya ya tabka asara saboda haka karka yadda inda ake zikirin Allah ka zo ka wuce ba tare da ka shiga ka zo na an yi da kai ba in dai ba wani uzuri ne da ya sha ma kai ba ko kuma har ka shigo ana yi kuma ka fita ba tare da wani uzuri na dole ba karka yadda ka zauna sai an yi da wannan zikirin sannan in za ka fita ka fita amma za ka ga mutane da yawa an zauna da'irar wazima ko zuma wai an bugo musu waya su tashi su fita to ka balar da ladanka ka gujira fa'araba fa'araba Allahu anhu ya juya wa Allah baya Allah ma ya juyar da zatinsa gaban ki wato kishiyar wannan fa'awa ila lahi fa'awahu Allah ya taro ga Allah Allah ya karbe shi ya taro shi shi ko wannan fa'ara da ya gujira ya kawar da kai gabanin Allah fa'ara da Allah anhu Allah ya juyar da zatinsa gaban wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne ittifaqi garwaye وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنا وصدق سيدنا أبو سعيد الخدري الله تعالى ما سيدا قال يا شيخ خرج معاوية رضي الله عنه على حلقته سيدنا معاوية ابن أبي سفيان وتلانا يا فتو يتلد وتحلقة lokacin yana sarkin musulmi a ƙasar sham fil masjid a cikin masallaci faqala muawiya yace ma ajlasakum me ya zaunar da ku yana sarkin muminai ba ya shigo masallaci ya tarar da mutane sun taru sun yi halka sai yace me ya zaunar da ku kamar me ya dalilin zaman ku anan qalu suka ce jalasna nazkurullah a mun zauna ne muna ambatan Allah qala muawiya yace allahi ma ajlasakum ina muku magiya da Allah ma ajlasakum ba abin da ya zo da ku illa zaka sai wannan abin da kuka fara zikirin Allah wannan asalin sa Allah dinnan alif ne guda biyu na istifhami da kuma abokin haɗin ismul jalal kamar Allahu khairu lam ma tushriku to ai a Allah ko can a Allahu khairun amma tushriku akwai hankali istifhami sai aka mai da ita madda alif ya ja alif kenan Allah to wannan kisra can ai Allahu khairu ne ko wannan kuma kisra ne to wannan akwai alamar harafin rantsuwa da aka shafi ina muku magiya ma ajlasa kun ba abin da ya zo da ku illa za ka sai wannan abin da kuka faɗa shine zikirin Allah qalu suka sai ma ajlasna ma ajlasana illa zaka ba abin da ya zo da mu sai wannan abin da muka ga mashi da zikirin Allah qala sai muawiya yace amma inni lam astahdikum tuhmatan lakum amma kun ga cewa ni lam astahlifkum ban nemi ku rantse ba ban nemi rantsuwar ku ba tuhumatan lakum dan ina tuhumar ku ba wai ina zargin zaman da kuka yi kun yi bid'a kun yi wani sabon abu wanda annabi bai yi ba ba shi ne dalilin wannan magiya da nake ku gaya min dalilin zaman ku ba lam astahlifkum ban nemi rantsuwar ku ba tuhumatan dan tuhuma da nake lakum gare ku وما كان هذا بمنزلة من رسول الله saboda ya kalfafa abin da zai gaya musu sai da ya bashi labarin matsayinsa a wajen manzan Allah yace ba wani mutum a yanzu a duniya bi manzilati da yake da irin matsayi nawa min rasulullahi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aqalla anhu hadisan mafi kankantar yawan hadisai da ya ji alhu daga maza Allah minni fiye da ni ba wai a nufin a lokacin a duniya ba wanda ya fi daraja ba a lokacin akwai sayyidina Ali yana nan kuma ittifaqa sayyidina Ali ya kuku auya daraja ko amma abin da yake nufi in dai mutum sahabi manzon Allah ne kuma ya kai ni matsayi a wajen manzon Allah to ba wanda bai fi ni yawan hadisi ba a wajen manzon Allah saboda haka in na ga muku hadisi hadisi hadisi na ɗaiɗaiku ne in dai mutum darajarsa ta kai shawo abu manzan Allah to ya fi ni yawan hadisi hadisai na ba kasafai ake jin su ba wannan shine hikimar ta tayi wannan bayani wa ma kana abun bi manzilati min rasulillahi ba wani mutum da yake da matsayi irin nawa a wajen manzan Allah kuma aƙalla an hadisan minni mafi ƙanƙantar hadisai daga manzan Allah minni fiye da ni in dai mutum ya kai daraja iri tawa abin manzon Allah to na fi shi kankantar yawan hadisi saboda haka abin da zan ga muku ku rike shi da kyau ba a samu sa da yawa don hadisai na ni ɗan kaɗan ne sai ce inna rasulullahi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja ya fito daga gida ala halqatin ya tarar da wata halqa min ashabi na sahabbansa a cikin masallaci kamar yadda na same ku yanzu kun yi halka kuna zikiri wata rana maza Allah ya fito daga gida ya tarar da halka ta sahabbansa fa qala yace ma ajlasa kun ne ya zaunar da ku irin tambayar da na muku din nan qalu suka ce jalasna nazkurullah mun zauna ne muna zikirin Allah wa nahmaduhu muna gode masa alama hadana lil islam abu sa shiryar da mu da yayi ga addinin musulunci wa man nabihi alaina kuma yayi baiwa gare mu da addinin musulunci wannan shine kawai abin da ya zama da mu mun zauna mu zikirin a dai zikirin Allah godiyar Allah mun zauna mu ambaci Allah mu gode masa abu sa shiryar da mu da yayi ga addinin musulunci kuma ya mana baiwa dan ba karamar baiwa ba ce ka tsinci kanka ka wayi gari kana musulmi in ilimi ne akwai wanda ya fi ka ilimi shi bai samu musulunci ba idan kuɗi ne akwai wanda ya fi ka kuɗi shi da musulunta in wayo ne da dabara akwai wanda ya fi ka wayo amma wayonsa da dabara ba ta gano masa addinin musulunci ba kai Allah ya shiryar da kai kuma ya maka baiwa ka zama musulmi to wajibi kaji tun a zamanin manzon Allah sabai suke taruwa su goge wa Allah akan baiwar da ya musu ta samun shiriya da addinin musulunci qala sai manzon Allah ya ce musu allahi ma ajlasakum illa zaka ina muku magiya dan Allah ba abin da ya zaunar da ku sai wannan yace amma in lam asalibukum tuhmatan lakum amma kun gani ba wai ina neman rantsuwar ku ne don tuhumar da nake gare ku ba walakin na sai dai cewa shi dalilin da ya sa na nemi tabbas daga wajen ku a tani jibrilu sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibrilu ne alaihi salam ya zo mini fa akbarani sai ba ni labari annallaha yubahi bikum mala'ikat cewa lalle fa Allah yana yi wa mala'iku alfahari da ku Allah yana alfahari da ku almala'ika daga mala'iku su da ke cewa a ta ji alufiya man yusudu fiya wa yusudu dima'a to gashi nan yanzu Allah yana yi musu alfahari shi yasa Jibril ya zo ban labari wataƙila dalilin fitowar manzo Allah ma ke dan yana gida wataƙila kaga anan ba shi yake aje ayi ba ko ba kuma a gabansa ma suka fara yi ba ba su sanar da shi kuma za su ba kawai dai suka yi shawara kan ya kamata yau ka inda ba abin da muke yi zo mu taru a masallacin nan mu yi zikirin Allah mu gode wa Allah akan ni'imar da ya mana ta samun shi jiya da addini kuma suka zauna suna yi da manzon Allah ya zo kaga dan kasu ce ko ya tuhumar su ne yace ba wai na nemi rantsuwar ku ne dan ina tuhumar ku ko kun yi bid'a ko kun yi ba da izini na ba ko ba ku bari na fito kun shawarce ni ba kawai kuka yi gaban ba wannan ne hadafin wannan tabbai da nake muku a'a mala'ika jibrilu ne ya zo mini yanzu yace Allah yana yi wa mala'ikunsa alfahari da ku kuka taru kawai don ku ambace shi ku gode masa to ina ka samu mutane sun taru suna zikirin Allah ka ce musu in bidi har ka zurfafa ma wannan ce mushrikai wannan ce kafirai duk wannan bai isa ba kuma don Allah a ina ake samu makamancin wannan ka tambayi kanka su waye suka yi kama da ɗabbaka wannan hadisi ba ta ce maka su wani da wani wannan hadisi rawahu muslimun da babu musulmi ne ya rawaice shi akwai sauran lokaci ko babu zikir inda sabahi wal masa wannan babi ne na bayanin ambatan Allah a lokacin safiya da marece zikiri sabahan wa mata kamar lazumin safa da lazumin yamma qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa zukur nafsaka fi nafsika ya rasulullahi ka ambaci ubangijinka a cikin ranka wato a a turke kenan tadarru'an domin kankan da kai ga ubangiji wa khifatan da kuma tsoron Allah wa dunal jahl amma ba tare da bayyanawa ba min alqawli na wannan fadin wato karka yi shi a zuci karka je an ce bi nafsika ka ɗauka harshe ba ba zai motsa ba tunda aka ce wa dunar dari harshe zai motsa amma ba tare da bayyana wa min alƙayi na wannan faɗin bil guduwi ka yi wannan ambato na ubangijinka da safiya bayan sallar asuba kenan har zuwa zawwal an ce masa al-gudu wal asal da kuma marece dan na asil shi kuma daga bayan la'asar har zuwa faduwar rana wala ta kun min al-gafina kar ka zama to daga cikin rafkananu wanda ba sa zikir ashe duk wanda baya ware lokaci bayan sallar asuba ya zauna yayi zikirin Allah baya ware lokaci bayan la'asar ya rufe kasuwarsa ko lumfarsa ko ya ajiye farkanyarsa ta noma ko ya ajiye sandar kiwonsa ya zauna ko na minti biyar yayi zikirin Allah to fa yana cikin rafkananu ga ga shi da lafazi a Qur'ani ka ambaci Ubangijinka, ka gane ai, fi nafsika ta zaru an wace ba ta wajen min alƙawar da bilkutu da safiya wal asali da marece. Sai ka wala ta kun min algafilina, kar ka kasance daga cikin marafkana rafkanannu, wanda suke mantawa da Ubangiji. Tun sabon in suka fito neman duniya, ba za su samu nutsuwa ba sai rana ta faɗi, kar ka zama daga cikin waɗannan. to abin da zai fitar da kai daga cikin rafganannu shine kai zikirin safe kai zikirin yamma wannan zai fitar da kai min al-gafilina daga cikin marafkana qala ahlul luga imam an-nawawi yace malaman luga sun ce al'asalu din da mal da Allah yake bil gudu wal asali lafazin al'asal jam'u asili ismul jami' na al asilu wa huwa shi kuma asil ma bain al asr abin da yake tsakanin sallar la'asar wal maghribi da faduwar rana bayan la'asar kaga lazumin yamma ne ya shigo kullum mana a asal bajani Allah zai yi cewa bil asili a bil guduwi wal asil al guduwi kaga mufradi amma al asal ismul jami yaku asil wa huwa ma bain al asri wal maghribi amma shi al ashi shi kuma ma bain al zawali ila al ghurub amma duk a hanzu ana ta musu marice ko yammaci kamar da ayar gaba za mu ji wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa sabbihi bihamdi rabbika ya rasulullahi kai tasbih tare da godiyar ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin hudowar rana kaga al-ghudu kenan an yi sallar asuba qabla tulu'i shamsi kafin hudowar rana wa qabla ghurubiha da kuma kafin faduwar ta kaga shi ma bayan la'asar kenan wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce وتسبيه بحمد ربك بالعشي والإبكار وتسبيه كي تسبيه بحمد ربك تعالى ده بودير أبنجدنك بالعشي ده مريتي والإبكار ده كما سافيا هو ده هنا آير أكا قبات ده يبجي أكا سافيا الإبكار شيء كما جمع البكرات أكو آير فإنه ببكرة وأساقة عشراء سنة بكرة بكرة وأسيلة سافة ده يمت nan kuma bil ashi wal bukari saboda tsarin ayoyin haka suke karewa qala ahlul luga malaman luga suka ce al ashiyu shine ma bayan zawali shamsi wa gurubiya lokacin da yake tsakanin zawal din rana tun farkon mukutarin azhar wa gurubiya zuwa faduwar rana shine al ashi ina fata an gane amma dai a hausa dai duk barece ne da al asiru da al ashiyu duk ana sani da yammaci وقال تعالى الله تعالى يا شيء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في حسبه يسجه له فيها بالغدو والآثال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية هذا قشم آية شيء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ya kamata a ƙara fa'ayi saboda duka siffofin su ne su wannan rijalu fi buyutin a cikin ɗakuna yana nufin masallatai ɗakunan Allah shi Allah bai san wani ɗaki ban ba masallaci ka gane ai shi Allah bai san akwai wani ɗaki ba idan ba masallaci ba Allahu Allah shi ne fa'ilin azina Allahu Allah azina ya yi izini fi buyutin a cikin ɗakuna su ne masallatai an turfa a ɗaukaka su bi ma'ana ɗaukakawa ta daraja ba ɗaukakawa rikiri ba imamu su je ke ai yu'azzama qadruha a girmama alƙadarin masallaci wato da harami na nasi a tsarkake ta daga datti wallagawi da surutai na duniya inda aljanna ma la yasba'una fiha lagawan wala tasima babu na zuwa cikin aljanna to masallaci ma wajen neman aljanna ne yana da kyau a tsarkake shi daga duk wani harka ta duniya kar ku zo na hira a masallaci kar ku yi kasuwanci ko cinikayya a masallaci kar ku zauna ku yi wani abu na duniya a cikin masallaci ina fata an gane duka Allah ya umarni a ɗaukaka darajar masallaci a kawar da dukkan wani ƙazanta da lagawu wa kullu ma la yajiku da duk abin da baya dacewa fiya cikin masallaci to a tsarkake masallaci daga wannan yana cikin ma'anar an turfa Allah ya yi izini ma'ana ya yi umarni a cikin masallatai an turfa a ɗaukaka darajojinsu wa yi zukara fi hasubu kuma a ambaci sunansa a ciki kaga zikiri ba nan ya fito ya yi izini a ambaci sunansa a ciki dama ya ka maka wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yi zukara ya zubu wasu aji karabiya ko ba mafi zalunci sai da wanda ya hana a ambaci Allah a masallatan Allah in dai ka gina Allah masallaci wani ya shigo zai yi lazimi ko wazifa karkar ka hana shi in ka hana to akwai ayat tambaya masallacin ne zai amsa sunan majalisi a masjidin jira mun san masjidul jirari ai duk masallacin da za a hana zikirin Allah to kuwa ba zai kubuta daga amsa sunan majalisul jirari ba ruwanka in kai ba za ka yi ba ka barta su dama Allah ka kinawa kuma su bayan Allah ne kuma ubangijin su Allah za su ambata me za ka a ciki masallaci ba naka bane ba sunan ka za su kira ba eh to kar ka hana in ka hana kuma to za ka shiga wannan azrumi man mana'a masajid la an yuzkara fi hasbuhu wa sa'ati karabiya ashe hana zikirin Allah aiki na cikin rushe masallaci a to dan an gina masallaci ba a kuma cikin da shi da rusheshe akwai bambanci ya hana abuci Allah wa sa'a yayi kokari ko aiki fi karabiya cikin rushewar masallaci saboda ya hana ayi zikirin Allah to Allah yayi umarni cikin masallaci a ɗaukaka darajar su wa yuzkara fi hasbuhu kuma a ambaci sunansa fiha a cikinta sai kuma yake musabbihu lahu fiha bil gudu wal asali rijalu rijalun shine fa'ili na musabbihu rijalun wasu mazaje musabbihu suna tasbihu lahu ga Allah fiha a cikin wannan dakuna na Allah suna yin wannan tasbih bil gudu da safiya bayan sallar asuba ke wal asali da marece jam'u asilin bayan sallar la'asar kenan su waɗannan rijalu din Allah ya yabe su ce la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah tijaratun kasuwanci wala bai'un wala cinikayya la tulhihim ba ta shagaltar da su an zikrillah ga barin zikirin Allah ba su tare a masallaci gaba daya sun ce ba za su je sana'a ko neman halal ba a'a za su je su bude rumfar kasuwar su amma daga lokacin sallah yayi ko lokacin zikiri yayi za su kulle dokar kasuwar su zo masallaci a yi sallah da su ba kuma in lokacin zikiri yayi za su kulle su a yi zikirin juma'a da su Allah yana yabon su kasuwanci ko saye da sayarwa baya shagaltar da su an zikirin Allah gaba da zikirin Allah sannan ta wa iqami sala kaga da zikirin Allah daban sallah daban a wannan aya kasuwancin su baya shagaltar da su ga barin zikirin Allah wa iqami salati baya hana su tsayar da sallah akan lokacin da a cikin masallaci wa ita'i zakati baya hana su ba da zakka kasa akwai masu kudin da kace ba ku cire zakka ba bana wai ban samu lokaci ba hada hadar ce ta hana shi ba da zakka to su waɗannan kasuwancin baya shakatar da su an ita'i zakati saboda wawu da adabi baya shagal da su ga barin ware lokaci da za su cire zakka sannan Allah ya kafu na yau duka wannan abin da suke yi suna tsoron wani yini ne da taqallabu fi al-qulubu wal absar wanda al-qulubu zukatan bayi wal absar da idanuwa ta taqallabu take jujjuyawa fihi a cikin wannan yini shine yinin alkiyama wannan abin da suke yi na ambatan Allah a masallaci safa da yamma da cewa kasuwanci baya shagaltar su ga barin ai da sallah da ba da zakka duka suna yi ne don tsoron yinin da in an zo ido zai yi kuru-kuru ta cika su sihir abu samu ranar da idanu yake zayewa ku baya ai kirtawa kowa idan ka kuru-kuru ka manta ba da an halitta maka fata sama da ta ƙasa babu kibtawa kowa yana waje-waje tsoro ga jihar nan tana tsalle wuji a yau mai zimbi jahannam mala'iku dubu saba'in za su rike ta da ragama amma in ta yi yunkura sai ta zubar da ita abbata ta zo ta ɗebi kafiranta me ake jira har yanzu ba a bata abincinta ba sai su ƙara zuwa mala'ikun su kama ragama igiyoyi ne da sarƙoƙi suna janta tana jan ka duba ƙarfin mala'iku kuma har dubu saba'in tana jan su suna janta in ta yi wani yunkuri sai ta zubar da su ta ƙara tasowa ta ƙara rike ta ita a barta ta je ta ci abincin yau mai kulli bi jahannama halim talati ranar da za a ce wa jahannama wai kin koshi ne an zuba mata ƴan wutan gaba ɗaya fa ta ce ba ta koshi ba aka ɗebo duwatsu wa kudu hannasu wani hijara aka zuba duk duwatsun duniyar nan a wuta za a zuba in ban da wasu guda uku da manzo Allah ya faɗa a hadisi irin su hadirul aswadi da jabalu abi kubaitin da wanne ne sun kai guda uku amma duk eh to ina ji ta kai anya kuwa akwai da duwatsu uku su ba ɗan wuta bane amma duk sauran duwatsu da ka sani a duniya za a sa wani amma za ta lashe ana ce mata hal in talati shin kin cika kamar ka ce kin koshi wata kulu ta ta hal min mazidin akwai ƙari ne ana tambayar ta tana tambaya Allah ne yake tambayar kin koshi tana cewa akwai ƙari ne ba in ba mu nan za a ɗebo a zuba miki ba a ya kamata ki haƙura da abu da kika samu to duka wai wannan abin da suke yi ya kafu na yau suna tsoron wani yini ta taƙallabu fi rukuru da zukata take jujjuyawa a cikinsa wal absaru da idanuwa shine magani wannan aya tana faɗaitarwa da bayanin falalar masu haƙuwa suna zikirin Allah musamman a cikin masallatai wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce inna sakharna al-jibala ma'ahu lalle mun mun hore duwatsu ma'ahu tare da Annabi Dawuda yusabbihina suna yin tasbihi su ba duwatsun fa bil ashi da marece wal ishraqi da lokacin hudowar rana shi ma saboda tsarin ayat a cikin sotu sadu ne ko eh irin da mai karewa da kafo dama kaf ta bude ko wal qur'anul majid to zaka ga ayoyi da yawa suna karewa da kafun ne to shi yasa aka kawo al-ishraqi lokacin hudowar rana amma safiyar dai ake nufi ba ta hudo din ba ba kusan hudowar ta tun da sai sallar asuba suna zikirin Allah har kusan hudowar rana yusabihina to kai kana musulmi dan adam al'ummar manzon Allah har dutse na zamanin Annabi Dauda ya fika kokari sakanar jibala fa aka ce ba abu kuma yusabbihi da kaga nunin nutsuwa din yana nuni ne da duwatsu ba yusabbihu da wala balan saraka ta wasu mala'iku ake nufi aka sa nunin nutsuwati yusabbihina duwatsun da da mirin su ne duwatsun nan suna tasbihi tare da annabi dauda don a baya a cikin suratul saba'i ne ko an ce ya jibalu awwidi ma'ahu wa daira Allah ne ya umarce ya jibalu ya ku duwatsu awwidi ma'ahu ku kokkomar da tasbihi ku maimaita tasbihi ma'ahu tare da annabi dauda ba ku dutse ba wa ɗaya har da tsuntsaye to kar ka yadda tsuntsu da dutse da ma daki duka yana nuna a taru jami'i a yi zikirin Allah kar ka yadda dutse ya fika dutsen ma na zamanin annabi dauda ya fika yi wa Allah tasbihi da zikiri inda gashi Allah ce mun hore masa duwatsu suna tasbihi ma'ahu tare da shi kuma su ma bil ashi da wannan lokacin da ya namare ce wal ishraqi da kuma safiya lokacin gudowar rana na wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala hina yusbihu wa hina yumsi duk wanda ya faɗi wannan tasbihi lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da lokacin da ya maraita shine subhanallahi wa bihamdihi iya wannan kada subhanallahi kaga bai da wani nauyi a minti biyar goma za ka iya yin tsari to duk wanda yayi wannan da safe yayi wannan da marece mi'ata marratin kafa ɗari wallan ya ati ahadun ba wani mutum da zai zo yawmal qiyamati yinin nan na alkiyama bi afdala da wani aiki mafi falala mimma ja'a bi fiye da abin da wannan bawaye ya zo da shi illa wahidun sai dai mutumin da kala misla ma kala shi ma ya faɗi misali abin da wancan ya faɗa auza da ko ya kala kaga a shefa a iyakance iya ɗari kofar abu ɗin ce wanda ya yi dubu ba zai yi daidai da wanda ya yi ɗari ba wanda ya yi dubu goma ba zai yi daidai da wanda ya yi dubu ba yawwa tunda an ce illa wahidun kala misla ma kala auza da yawwa to kaga nan ba an kayyade adadi rawahu muslimun وعنه ديدا بشي أبو هريرة رضي الله عنه قال يقول جاء رجل ونمتن ياذو إلى النبي هو وجن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقول يا رسول الله يا مائكم الله ما لقيت من أقرب لدغتني البارحة na gamu da wata kunama da ta harbe ni albariya da a daren jiya ƙala wato jiya na gamu da kunama ya rasu lalata lagagatini ta harge ni albari haka a daren jiya na? eh a'a wannan maɗin za'ida ce kamar hadisu waɗa da za ka ji da aka sa sa in kana rasulun lalata in din ba ta shiga cikin fassara wasu kuma suna cewa a in mukaffafa min as-sakil wasu kuma ma'zuru asali innahu ne wannan ma din anan ba ta aiki kamar kawai da titu min arabin da daga tini albariya na gamu da wata kunama ta harbe ni a galajiya ala sai manzo Allah ya ce amma law qulta ina amsaita amma da ka faɗa lokacin da ka maraita da da yamma ta yi dare ka zo kwanciya da ka faɗi a udu bi kalimatin lahi ta maki ni shari ma kalak da ka ce a udu ina neman tsari bi kalimatin lahi da albarkacin kalmomin Allah a ta maki cikakku ina neman tsari min shari daga shari ma kalak abin da Allah ya halitta to da ka faɗi wannan ko kaba ɗaya ne lamta tura ka da kunaman nan bata cutar da kai wannan maganin kunama ne ta jira da ka faɗi wannan kuma ba ku dama kuma ba har maciji kai har aljanu duk wani abu mai cutarwa kuma ko a dokan daji ne ya risala ai ya gaya maka wata ƙuru hina da zalka bi manzili ko kada faɗi lokacin da kaya da zango a wani zango ko da a daji ne sai ka irin waɗannan kalmomi domin ana samun kariya a wajen Allah yace da ka faɗi wannan lokacin da kai malaika to kunaman nan ko mayafi ne kuka kwana da ita lam taduraka ba za ta cutar da kai rawahu muslimu wa anhu daga abu huraira da an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu kana yaqul manzo Allah ya kasance yana faɗi idza asbaha in ya wayi gari in ya wayi gari bayan sallar asuba yana cewa Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namutu wa ilayka nushur Allahumma ya Ubangiji, duka asbahana a gare ka muka wayi gari, wa duka amsaina a gare ka muka maraita, wa duka naya a gare ka muke rayuwa, wa duka na mutu a gare ka muke mutuwa, wa ilaika nushuru makoma ta tabbata zuwa gare ka. Al-nushuru tashi, tashin alkiyama ya tabbata ilaika za a tashi ne zuwa gare ka. Wannan yana faɗin sa iza asbaha. To wa iza amsa idan ya maraita kuma قال هنا فدي irin waccan addu'ar dai amma zai canja lafazin daga duka asbahana sai da Allahumma duka amsaina ya ubangiji gare ka muka maraita wa bika na haya gare ka muke rayuwa wa bika na gutu gare ka muke mutuwa wa laka nushuru tashi ya tabbata zuwa gare ka ana ku babu asbahana a wannan ko to shikenan a ta an hada duka asbahana wa duka amsaina sai sabi wanda baka kai maraicen ba ba rai yayi halin sa dai to ka hada hada yammacin nan kuma tun da har ka ga yammacin to sai ka ci alawa duka amsaina wa duka nahaya wa duka namutu wa ilayka nushur rawahu abu dauda wa tirmidhi wa qala fi hadithu hasan ke ya wato ya ji eh za ku ya ji inda eh a'a wannan ya ji da safa ne ake cewa wa ilayka nushur domin tashi a baccin nan a wajen mai imani yana kwatanta masa tashin alkiyama yanda ka yadda in ka kwanta bacci Allah ne yake tada kai ko to haka nan ka yi imani in ka mutu Allah ne tada to da malace kuma yana cewa wa ilaikal masir makoma ta tabbata zuwa gare ka yanda ka fita ka gama galauniyarka ka gama neman abinci da cikukunka da ciwatuwarka in dare dai dole ka dawo makwancin ko to makwancin mu a lahira ya tabbata almasiru kenan wancan annushuru tashi wannan kuma almasiru ma kuma idan muka gaba cikin muka dawo inda muka huwayo muka aje haka kalmu to rana alkiyama ma almasiru makomar mu ta tabbata idan ka zuwa gare ka eh wannan ya fi inganci inda safe ne zaka cika da wa ilaikan nushur domin tashi a bacci yayi kama da tashin alkiyama in kuma da marece ne wa ilaikal masiru domin galauniyar ka da ka gama ka dawo a ƙarshe dai inda ka huwayo ka kwanta to haka nan a lahira ma za ka koma ne zuwa ga Allah rawahu abu dada wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wa anhu daga abu huraira ne anna ababakar as-siddiq radiyallahu anhu qala lallai haqiqa sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu qala ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah shi ma sayyidina abubakar bai da hadisai da yawa kaga dai ya fi kowa zama da manzon Allah ya riga kowa musulunta a cikin wanda suke wajen gidan manzon Allah in ka tare sai da Ali da sai da suna Khadija ita ce farko da zai zubin harukata da wacce umu a mana ɗan cikin gida to ba wanda ya biyo baya sai su dina abubakar in dai ka sai ɗan cikin gida in dai a wajen gida ne to sai na abubakar shi ne farkon musulmi amma duka duka hadisan da kai da talatin da wani na abu hurera da ya zo shekara biyu kafin wafatin manzon Allah shekara ɗaya da wani abu ina da hadisi wanda dubu biyar ba ka yi dubu hudu da wani abu to hadis sai na abubakar ana izina da shi sosai in aka ce wannan ruwaya ce kuma ta inganta kuma ta sai na abubakar ne to ka rike ta da kyau don ba ka kafai ake samu a sai na abubakar ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulallahi murni bi kalimatin ka umarce da wasu kalmomi aqulu hunna da zan dinga fadin su idan asbahatu idan idan asbahatu idan na wayi gari wa idan amsaitu da zan dinga fadin su kuma idan na maraita yana so ya ko tunda Allah ya kuɗe sai da su bil kuduwi wal asali bil ashi wal ibkari ko bil kuduwi wal ishraqi din nan da muka karanta ko to ya rasulullahi ka koya muka umarce da wasu kalmomi da zan dinga faɗi daidai lokacin nan da Allah ya umarce mu mu dinga zikiri. Ƙala manzo Allah ya ce kul ka ce Allahumma fa'ira samawati wal ardi alibal ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shirkihi manzo Allah ya ce kul ka ce Allahumma ya ubangiji fa'ira samawa Allahumma ko fa'ira samawati ya makakin sammai bakwai wal ardu da kasai bakwai da badi'u da fa'ir duk malasu da malasu khaliqu mahalicci sai dai akwai mubalaga makaki shi ya kage su ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba wani bai rigaye shi ba ya je ya gano ya zo irin na wani shi ne ma'anar fatiru da badi'u makakin sammai da kasai alimal gaibi akwai kaddara ya unni da shi sa ake fata alimal din nan munada mudafun suka guda da gudafin yana ɗaukan fata ne saboda Allahumman nan mimun din an ka cire mimun ya zama Allah ko Allahumma an ka cire ni ara ai dai kuma Allah to asali ya nida'i ce ya Allah ne sai aka ciro ya din na aka kai ta ƙarshe ta zama ni ara sai inda kace Allahumma to ya Allah ake ne to wannan ma da zai biyo baya na'ati ne ma'ana Allahumma يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا رب كل شيء ومليكه أنا قدر يا النداء shi yasa yake yin fada kar ka sai alimul gaibi dan ka ji qur'ani ya ce alimul gaibi wa shahada wannan ta akwai kaddara ya umida ya alimul gaibi ya masanin abin da ya kuya wa shahada da abin da yake sarari rabba kulli shay ay ya rabba kulli shay ya ubangiji dukkan komai wa malikahu ya mamallaki dukkan komai ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai a'udhu bika ina neman tsari a wajenka min sharri nafsi daga sharrin kaina ko zuciyata yawwa ka fara neman tsari daga sharrin zuciya kafin ka nemi tsarin shaidan shaitan din in kai a ujiya zai iya tafiya amma zai barka da zuciya sai sa annabi yusuf ya ce inna nafsa la amara tun bisu ya ce wa ma ubari'u nafsi ba ni na fitar da zuciya ta ba ya zama ban yi zina da zulaika ba ba dabara ta ba ce ba wayo na ba ne amma ubari'u nafsi ba ni na fitar da zuciya ta ba saboda inna nafsa ita zuciya la amara tun bisu wallahi mai yawan umarci umarni ce da saban Allah. To saboda haka ka nemi tsari daga sharrin zuciyarka ta. Allah ya raba ka da son zuciya kafin ka nemi sharrin a wato Allah ya raba ka da sharrin shaitan. Domin a wani hadisi da Allah cewa a aza azuka nafsukan lati baina jambaika. Yake yake mafi gabar abokanan gabarka. Ita ce zuciyar nan ta kafa take tsakanin hakarkarinka. har shaidan ba ta kai ka ba ta fi ta bai fi ta kinka ba duk da shi Allah ya gaya mana inna shaidan lakum aduwwun fattakizuhu aduwa inna shaidan lakum aduwwun mubin an gaya mana ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba amma wallahi bai kai zuciya sharri shi yasa a wannan lafazin da bazala ya koya sai Abubakar aka gabatar da neman tsayi akan sharrin zuciya kafin a yi magana akan sharrin shaitan a'udhu bika ina neman tsayi a wajenka ya Allah min sharrin nafsi daga sharrin zuciyata wa sharrin shaitan da sharrin shaitan wa shirkihi da shirkar ta shirkar da yake shigo min da ita na wasuwasi da yi maka kishiya ya Allah to ka wato ina neman tsari daga sharrin shaitan da wannan shirka ta zo qala manzo Allah ce kulha ka faɗi wannan addu'a idza asbahta idan ka wayi gari wa idza afsata da kuma lokacin da ka malaita kaga dama ya ce ka sanar da ni kalmomi a quluhun idza asbahtu wa idza amsaytu kuma da manzo Allah ya gaya masa ya kalfafa masa cewa ka faɗe ta dai lokacin da ka wayi gari da kuma lokacin da ka mare sai ya ƙara mana da wai za a karka mabirja aka da kuma lokacin da ka riƙe makwancinka ma'ana lokacin da ka je ka kwanta a shimfiɗar ka ta bacci to kafin ka yi bacci ka karanta wannan addu'a wannan hadisi rawahu abu dauda wa turmuzi wa qala yace hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce hikima cikin wannan zikirin lokacin kwanciya wani zai iya kwantawa da mummunan kuduri a ransa da mummunan kudurin goben ya tashi zai yi kaza ko na saban Allah ko zai ci mutuncin wani ko zai je ya damfali wani ko zai je ya yi ƙarya a gurin wani to albarka addu'a nan da ya kwanta da sai ta wanke masa zuciya in ya tashi sai ya fasa yin wannan sharri yana da kyau mutum sun yi zo kwanciya yayi wannan addu'a rawahu abu dawuda wa turmuzi wa qala hadithu hasanun sahih ya labarin babu yana kusa a to alhamdulillah sai mu kwana a cikin da lokacin ya tafi alhamdulillah sai tambaya to alhamdulillah ne tambaya na'am na'am Na'am. نعم to mai tambaya ko wata mata ce take tambaya lokacin da mijinta yana raye ya ajiye buhunhunan hatsi a cikin suto kuma sai ta baki ido ta ɗauki buhu ɗaya ta je ta sayar ta yi bukatunta kuma shi mijin nan ya Allah ya gane ko bai gane ba har ya yi duniya ne bai taɓa yi mata magana ba to yanzu kuma ya rasu shi da take neman to yaya za ta yi da wannan abun da ta aikata kuma ya matsayin wannan buhun hatsi da ta ɗauka ta sayar to yanzu a nan kafin a ce mata hukuncin ta kaza ne me dalilin da ya sa ta ɗauki wannan buhun hatsi in wata buƙata ce ta dole ta bujiro ta shafi gidan ba wata bukata da ce ta san rai ta san zuciya ba ko wani mai ba lafiya za ta nema masa magani ta yi ta yi da mai gidan ya kawo abin da za a yi ko a je a sai ta hasina a nemo magani ko kuma ba su da wani abin da za su yi na bukata na dole ya sa dole in ba ta sai da hatsin nan ba za su shiga wani hali ko wani yanayi wanda yake mummuna shi ne dalilin da ya sa ta ɗauka ta wannan ta yi halal kuma ba za ta biya ba har alaɗin saboda zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama matar sayyidina muawiya ibn abu sufyan ta zo ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi miji na abu sufyan mutum ne mai kauro ka san a cikin mutane akwai irin wannan yana da dukiya amma baya ba mu isasshen abinci baya ba mu abin da zai wadace yanzu idan na ɗauki abu bayan ya ɗauka ya ba mu ya fita idan na ɗauko na ƙara wanda zai ishe mu na yi laifi manzo Allah ya ce ba shi laifi ba idan ya fita ki dauka ki kara amma kar ki barna sai da ya mata iyaka kar ki almubazzaranci ki dauki iya abu da kika san in kin dauka kin kala zai ishe manzo Allah ne ya tabbatar masa wannan ba kuma a lokaci da yake duk sanda ya ba ku in ya fita ki ɗebo ki kara to duba da wannan hadisi in ya zama bukata ce ta dole wanda dole ba yadda za ta yi ta ɗauki wannan hatsin in shi ne dalilin da yasa ta ɗauka ta ci halal kuma ba za ta biya ba ko a lahira amma in ya zama wani anko ne ya taso ko wani bikin wata kawa ko na dangi wanda dan ba ta yi wannan ba ba abin da zai shafi lafiyarta da koshin ƴaƴanta da suturarta kawai wani abu ne daban na buƙatar duniya wanda bai taka kala ya karya ba ko son zuciya ya sa ta ɗauko wannan haɗin ta sayar to lalle ne dole ka dawo da shi a sa shi a cikin gado a yi gado in kuma an riga an yi gado to ta tara waɗannan magadan da gaya musu in sun yafe mata shi kenan an ba ta yi ɗaya biyu na ba to fa a lahira dole za ta biya buhun hakina in dai babu dalili ko bukata ta dole ne ta baya ta biyu na'am mutum ne ya mutu ya bar matarsa guda ɗaya da ya guda ɗaya ta tsatsu da ‘yan uwa da abin maza da mata da kuma jikoki yawa jikoki na ɗa namiji to waɗannan guda uku su ne magada ban da ‘yan uwa a ciki tunda akwai jika kuma jikan ma namiji ba ɗaya ba har ana cewa jikoki mata dai za a ba ta sulhu inda akwai ɗa ya ta sa da ita daga rubu ta mai da ita sulhu ɗaya bisa takwas sannan sai wa akwai uwa sai ya ita ya tana da jisiki cikakki inda rabo ne ita ba asibiti za ta ba za a ba ta jisiki sannan su jikoki abin da ya rage za su ɗauka in ma da mata su yi zakar yin hajji sun sai yi maza ne zalla za su raba daidai wani su ne a su bai waɗannan jikokin ƴaƴan ɗa namiji amma ita ƴan nan dole a bata ne su rage mata za a bata sulhu saboda akwai ɗa abin da ya rage ƴaƴan ɗa jikoki na ɗa namiji nan za su ɗauka su raba shi a tsakanin ƴan uwa shi jikin ko da akwai ba su da gasu har mai gaba inda dan uwa ne aka ce ga jika dan da to ya kore shi ya sha makance shi ba yi da gado alhamdulillah amma da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya ganar da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah bai da su gidajen su lafiya Allah ka kalfi azumin mu da sallolin mu da azumin mu da dukkan ibadun mu da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayin ka waɗanda kake kyantawa ga gurin wuta a cikin wannan wata Allah ka bar da nuna mana rabin wannan wata lafiya har mun gota mun shiga rabi na ƙarshe to Allah ka nuna mana ƙarshen sa da rai da lafiya ka ba mu kuma ikon yin ibada da za ka karɓa ya Allah. Allah ka arzuta mu da samun ibada cikin daren lailatul qadr na wannan shekara. Allah masu taimaka mana Allah ka taimaka musu. Wanda ya tsaya mana janareto sabo a bana da wanda yake tsaya mana man fetur Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka ja musu bukatunsu na alkhairi. Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da sunukanmu da ɗan uwanmu da makotanmu da malumanmu da suka gabace mu. waɗanda suke raye in samu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإله العظيم اللهم أنت أقرب من كل قريب وأكرم من كل كريم وأجود من كل جواد وأحفظ من كل هشيم وأسف من كل لئيم بحق اسمك اللطيف أن تسخر لنا من خلقك من يقضي حاجاتنا ويدفع عنا خصمنا وتنجينا ممن ظلمنا وعادانا بحقك يا لطيف يا لطيف اجدنا عند الشدائد ونجنا من المكائد كلها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ya saka da alkhairi Allah ya saka alhamdulillah malam wala baka ila lafiya ila fatima a sha Allah assalamu alaikum